الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء أولا يمتين الجمعة وانديكي شاشد دقوانا وتناء المحرم hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 442 wanda ya dace da hudu ga watan tara shekara ta 2020 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka na imamu sana'ani wanda yake ce mishi tathiru li'tiqad an adran al-ilhad rahimahullahu ta'ala ayu zamu tashi faslun idha taqarrara 'indaka anna al-mushrikeena lam yanfa'hum al-iqraru billahi ma'a ishrakihim fil 'ibada ولا يغني عنهم من الله شيئا وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبيه وأنه الخالق ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم فلم ينفعهم الإقرار بتو... فلم ينفعهم الإقرار بالتوحيد الربوبية فمن شأن فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار باطل wannan shine fasalin da zamu shiga mala Allah ya shikan shi yake cewa idza taqarrara indak idan ya tabbata a wurinka kai mai shurare ko mai karanta wannan littafin annal mushrikina idan ya tabbata wurinka lalle cewa mushrikai lam yanfa'humul iqrar لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم في العبادة بزي أنفاني سبا يردس دچيوا أكوي الله شيني مهلتشي شيني كي كشوا شيني كي رايوا بزي أنفاني سبا تاردين شركة دشي أجكم بوتا idan ya zamanto ka gane haka cewa lalle mushrikai imaninsu da cewa lallai akwai Allah shine mahalicci shike kashe shi ke rayawa wannan ba zai amfane su ba matukar sanayin shirka da Allah a cikin ibada sai ce wala yughni anhum min Allah shay'a kuma wannan tauhidin da suka yi imani da shi wannan bangaren na tauhidin ba zai amfanar da su ba komai a gaban Allah wa anna ibadatahum hiya i'tiqaduhum fihim kuma lalle bauta abinda suke bauta ma kuma bayan Allah shine kudirin da suka yi game da ababen bautarsu cewa za su cece su ko abin da ke kama da haka ko kuma tawassuli ne suke yi da su annahum yadurrun da imanin su game da ababen da suke bauta ma cewa suna cutarwa wa yanfa'un ko suna amfanarwa wa annahum yuqarribunahum ila Allah zulfa cewa ababen da suke bauta ma koma bayan Allah suna kusantar da su zuwa ga Allah ne matukar kusantarwa wa annahum yashfa'una lahum inda Allah ta'ala kuma lalle ababen da suke bauta ma sun bauta musu ne dan su cece su gobe gaban Allah fa naharu lahum an-nahair shi yasa suka yanka ababen yanka dan wannan ababen da suke bauta ma wa tafu bihim suka yi dawafi a kansu ko a kan kaburburansu wa nazarun nuzura alaihim sannan suka yi bakance da ababen da aka yi bakance zuwa ga ma'abota wannan kabarin ko abin da suke bauta ma kuma bayan Allah wa qamu mutadhallilin suka yi tsaye suna masu kaskantar da kansu zuwa ga ababen bautarsu mutawadi'ina suna yin tawadu'u suna risnawa fi khidmatihim a wurin hidima game da ababen da suke bauta ma kuma bayan Allah wa sajadu lahum kuma suka musu sujudi wa ma'a hadha kullihi fahum muqiruna lillahi birrububiyya tare da wannan aikin da suka yi duka na karkatar da nau'ikan bauta kala-kala zuwa ga wani Allah duk da haka sun yi imani da Allah ta bangaren rububiyya sun yarda da Allah cewa mahalicci ne shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke sarrafa komi da komai wa annahu al-khaliq shine mahalicci walakinnahum lamma ashraku fi ibadatihi sai dai su yayin da suka hada Allah da wani a cikin bauta ja'alahum mushrikin sai Allah ya maida su mushrikai an gane magana ko kasancewarsu sun yarda da Allah cewa shi ne mahalicci shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke sarrafa al'amura gaba ɗaya to karkatar da nau'in bauta da suka yi zuwa ga wani Allah ko ko suka kishiyanci wani Allah da Allah wurin bauta hakan sai yasa suka zamanto mushrikai wancan bangaren imanin nasu da suka yi da Allah cewa shi ke halitta da abin da ke kama da shi ba zai amfanin su ولم يعتد بإقرارهم هذا ألا بيكلغ ونن tabbatar wadda suka yi ba na cewa shi ke halittawa da abin da ke kama da shi li'annahu na fahu fi'luhum saboda aikin da suka yi ya kore wancan imanin da suka yi tunda kasancewa karar cewa Allah ne mahalicci ba wanda halicci ka sai shi Allah shi ke kashewa shi ke rayawa baya da abokin tarayya cikin hakan ka yarda shi ke arzitawa shi ke kashewa shi ke rayawa wannan zai lazumta maka da kaɗai ta shurin bauta kuma shi kaɗai ne yadda baya da abokin tarayya wurin gudanar da wancan ayyukan haka baya da abokin tarayya wurin bautar shi da kaɗai ta shi da ibada ina fata an gane malace falam yanfa'uhum al-iqraru bi tauhid rububiyya kaga ashe yarda su da cewa Allah shine mahalicci ko ko imanin su da Allah ta bangaren ayyukan shi bai amfane su ba فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة yana daga sha'anin wanda ya yarda cewa lalle Allah shine mai aikata wannan al'amura to kuma ya kadaita shi wurin bauta fa idza lam yaf'al dhalika idan har bai aikata hakan ba fal iqraru batil wancan tabbatar wanda ya tafarku ta zan banza ƙarya kenan ina fata mun gane tunda dan mi zaka yarda da cewa Allah shike halitta shike komai kuma ya zaman to kana bauta mu wani wanda ba shi bautakka ta wani wanda ba Allah ba shike nuna waccan tabbatarwar da kai ƙarya ce inda daga sai ka tabbatar ka yarda cewa shi kadai ke wannan ayyuka to zaka tabbatar mai da cewa shi kadai ya cancanci bauta ba shi da abokin tarayya cikin bauta kamar yadda baya da abokin tarayya cikin wancan ayyukan da kai yarda da su malace wa qad arafu zalika wahum fi tabaqatin nar mushrikai sun yarda da haka sun yi imani da haka yayin da suke cikin matakai na wuta jahannama faqalu sai kaje suna cewa tallahi in kunna lafi dalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin gobe kiyama kafirai na cikin wuta ana azabtar da su za ka ji sun ce tallah mun rantse da Allah in kunna lafi dalalin mubin lalle mun kasance cikin bata mabayyaniya iz yayin da nusawwikum muke daidaita ku bi rabbil alamin da ubangijin halittu gaba daya kaga a yadda suke cikin wuta suna azabtuwa a wannan lokacin suka tabbatar da cewa lalle abin da suka yi na daidaita ababen bautarsu da Allah shi cancantar da su daga cikin wuta azabtar da su izin sauwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin da yake shine ubangijin halittu gaba daya ma'a annahum malace tare da sukin lam yusawwuhum bihi fi kulli wajhin ba su daidaita ababen bautarsu ba da Allah cikin kowace fuska ina fatan kun gane barin ƙara maimaita ayan ga kun gane malice kafirai da mushrikai gobe kiyama yanda ake azabtar da su a cikin wutar jahannama za su ce kamar yadda Allah ya bada labari tallahi in kunna lafi dalalin mubin mun rantsi da Allah tabbat muna kan bata mabayyaniya sai kenan sun ga sakamako ko menene illar me yasa muka tabbata akan wannan bata mabayyaniya har gashi yau ana azabtar da mu iznu sawikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ababen bautan mu ku muke daidaita ku da ubangiji mahalicci sai mala ya ce tare da cewa wagga magana da suka faɗa ba wai sun daidaita ababen bautarsu ba ne da Allah ta kowace fuska akwai wata fuskar da ba su daidaita Allah ba da ababen bautarsu ko wace fuska ce rububiya ta ɓangaren halitta kashewa rayawa arzitawa kaga ayoyin alkur'ani sun zo masu yawa masu nuna cewa kafirai sun yarda ba mai halittawa sai Allah ba mai arzitawa sai Allah shi kadai ba mai kashewa ba mai rayawa sai shi ba mai jujjuya al'amurra sai shi ba su yarda da cewa ababen da suke bauta ma Allah ba suna kashewa irin yadda Allah ke kashewa suna rayarwa yadda Allah ke rayarwa suna arzitawa irin yadda Allah ke arzita ba su yarda da wannan ba ina fatan mun gane kuma qur'ani ba da labari ashe ba ta kowace fuska bace suka daidaita Allah da ababan bautar su ina ne suka daidaita Allah da ababan bautar su wurin bauta da ibada irin yadda ba a kiran kowa yanda aka shiga bukata ire-iren bukatar da ba mai biyan ta sai Allah sai su kira Allah kuma su kira ababan bautar su ina fatan mun gane kenan kaga nan sun tara Allah da wani sun daidaita shi cikin so da ƙamna za ka ga yadda suke son ababen bautarsu kuma bayan Allah haka suke son Allah ko ko fiye da yadda suke son Allah iz nusawikum bi rabbil alamin wala ja'aluhum khaliqin malaci ba su sanya ababen bautarsa ba cewa su suka halitta su suka yi halitta wala raziqin ba su sanya allolinsu ba cewa su suke arzitawa walakin nahum alimu wa hum fi qa'ri jahannam anna khalqahum al-iqrara bi dharratin min dharrat al-ishraq fi tawhid al-ibada sayyarahum kaman sawwa bayna al-asnam wa bayna rabbil ana malaci sun riga sun san su mushrikai wahum fi qa'ri jahannam alhalin suna cikin tsakiyar wutar jahannama anna khaltahum al-iqrar cewa cakudawa cakudawa da suka yi ta fuska sun yarda da ayyukan Allah bi dharratin min dharratil ishrak fi tauhid al-ibada da wani dan kadan daga cikin ababan da yake shirka ne cikin tauhidin ibada sayyarahum hakan sai ya maida su kaman sawwa bainal asnam wa bain rabbil anam kamar wanda ya daidaita tsakanin gumaka da ubangijin halittu gaba daya gane ko kenan suna cikin wuta su da kan suka fahimta suka gane cewa lalle sun cakuda sun yi shirme a cikin ayyukansu yardarsu da Allah cewa shi kadai ke halittawa shi kadai ke arzuta shi kadai ke kashewa shi kadai ke rayawa da kuma hada bautar wani kuma bayan Allah da Allah a lokaci guda sai ya sa Allah ya ambace su kamar wanda suka bauta ma gumaka suka daidaita su da Allah madaukakin sarki an gane ko tanda tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin ga su sun shiga wuta me ya illar da yasa kuka shiga wuta daidaita allolinmu da muke yi da Allah wurin bauta jidda akwai wuraren da Allah kaɗai muka yarda ke yin wannan aikin amma cakuɗawar da muka yi wa Allah da wani cikin bauta shi yasa sai muka mai da kamar daidai ne tsakanin Allah da gumakanmu wannan shi gadar musu shiga cikin wuta Allah kare وقال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun wa ma yu'minu aktharuhum billah mafi yawancin su imanin su da Allah yakan takaitu ne a kasancewa Allah shine mahalicci shine mai arzitawa shine mai kashewa shine mai rake na wa ma yu'minu aktharuhum billah mafi yawancin su ba su yi imani da Allah ba sai ta wannan bangaren illa wa hum mushrikun sai ka same su suna yin shirka da Allah cikin tauhidul ibad kaga wannan aya guda ce ta tabbatar da suna yin mi imani da wani bangare kuma ta tabbatar da cewa su mushrikai ne ashe imanin su wancan na farko shine imanin su cewa Allah shike kashe shike raya shike kaza shike kaza irin ababan da ba mai jayayya da cewa Allah ke yin shi sai ya zamanto kuma sun hada da bauta ma wani Allah kasancewa sun imani da wancan bangaren shirkar da suka yi to bai fitar da su daga cikin kafirci ba wancan imanin bai amfane su ba saboda me sun yi shirka da Allah cikin bauta shi yasa Allah ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushriku so da dama daga cikin su ba za su yi imani da Allah ba sai ka same su suna yin shirka kenan imanin su tauhidur rububiyya ne amma sun hada Allah da wani a wurin bauta da ibada dan nan baka ba ayat sai kaga kamar akwai mi cikin ta kamar akwai tufka da rawara cikin ta ba su imani da Allah ba sai face mushrikai ne imani da shirka ba su haduwa ya ka kasance mai imani ya kasance mi mushirki to malamai magabata gaba ɗayansu irin su mujahid da wanda ke kama da su suka ce abinda ake nihi da imani a cikin wannan aya sun yarda da Allah sun yi imani da shi ta bangare na ayyukan shi irin ayyukan da bai da abokin tarayya a ciki an gane ko sun yarda da cewa Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa baya da abokin tarayya daga cikin halittu wanda ya sama ko yayi ƙasa an gane ko shi ke sabkar da ruwa daga sama ya fitar da tsarrai shi kadai banda shi ba mai yin hakan ba mai ikon yin hakan an gane ko amma tare da haka sai su bauta ma wani Allah tare da Allah in za su kira sai su kira goma kansu ina fatan mun gane in suna cikin yanayi na tsanani su kira Allah yayin da suke cikin teku ko bahar iska ya kada da su suka ji tsoro da'awullaha mukhlisina lahu din sai kaga suna kiran Allah shi kadai sun san ba wanda ya iya tsamar da su a wannan yanayin sewa sai Allah shi kadai amma da sun fito cikin hili sun fito cikin sarari sai su komo suna bauta gumakansu ina fata mun gane to hada wannan da suka yi shi yasa wancan iman na farko ba zai amfane su ba matukar sun hada Allah da wani cikin bauta malaci ai ma yuqirru aktharuhum ba abin da mafi yawansu suke tabbatarwa fi iqrarihi billahi a cikin tabbatar wadda cewa akwai Allah bi annahu khalaqahu sai cewa kawai Allah ne halicce shi wa khalaqa as-samawati wal ard kuma shine ya halicci sammai da ƙasa illa wa huwa mushrikun bi ibadati al-awthan kuma sai ka same shi a lokaci guda mushriki ne ta hanyar bautar gumaka malace bal samma Allahu riya fi ta'ati shirkan Allah madaukakin sarki ya ambaci riya a cikin da'a da sunan mi shirka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abin tsoron da nake ji muku tsoron shi shine mi karamar shirka sai suka tambaye shi menene karamar shirka sai yace ar-riya'u yi dan a gani an ambaci sunan riya da sunan mi eh shirka ma anna fa'il at-ta'at ma qasada biha illa illa illa illa Allah ta'ala tare da cewa kaga an ambaci riya da sunan shirka tare da cewa wanda ke aikata da'a bai nufaci kowa ba da wannan da'a sai Allah mai yin sallah wa yake masalla eh jazakallahu khairan Allah yake masalla ko to sai sallah dan Allah amma kuma yana nufin mutane su gano cewa ya iya karatun sallah sosai ya iya cika ruku'i sosai ya iya sujudi ya iya tsayewa sallah ya kame kakam ya daidaita haka kaga yayi ya riya ko ga aiki dan Allah saboda dan Allah ke sallah ko amma ya cakuɗa shi da mi da neman ayaba shi sai abin ya zama tomi shirka an hada Allah da wani wurin mi wurin bauta shine ma da yace Allah madaukakin sarki ya ambaci riya a cikin da'a gare shi da sunan shirka tare da cewa mai yin aikin nan na da'a sawa'un sallah ce azumi zakka da abin da ke kama da haka bai nufaci aikin nan nashi ba sai dai Allah madaukakin sarki wa inna ma arada talabal manzila sai dai ya nufaci neman ɗaukaka da makana bitta'a ta hanyar bauta ga Allah fi qulubin nas a cikin zukatan mutane kaga bai yi ibadan nan ba sai dan Allah amma kalkashin wannan ibadar da da Allah yana neman matsayi da girma a cikin zukatan mutane fal mura'i abadallah abadallah la ghayrahu shi yasa kaga mai yin riya Allah ya bauta ma ba wani Allah ba lakinnahu khalata ibadatahu bi talabil manzila fi qulubin nas sai dai kawai ya cakuda bautar shi da neman matsayi a cikin zukatan mutane falam yuqb falam yuqbal lahu ibad falam tuqbal falam tuqbal lahu ibadatuhu wa sammaha shirkan sai yasa aka kirkarɓar bautar shi kuma sai Allah ya ambaci bautar nan tashi da sunan mi shirka an ya kun fahimci maganar da kyau eh ku nura da kyau sallah da yayi bai yi ta ba sai dan wa sai dan Allah me matsala shi ya cakuɗa ibada da yi dan Allah da neman matsayi da suna a cikin zukatan mutane to gaba ɗaya sai Allah ya ambaci sunan ibada da mi shirka ta zan banza kenan kaga cakuɗa bautar Allah da wani Allah a ciki wannan bautar sunanta shirka ina fata mun gani yau kama akhrajahu muslim kama akhrajahu muslim min hadith abi huraira kama yadda imam muslim ya fitar da hadisi daga hadithan abi huraira radiyallahu anhu Allah ya rada shi qala yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تسيرا دا أمنش الله ستبت أغريشي يقول الله تعالى الله مألوك كنسر كيزي أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء أنا أغنى الشركاء عن الشرك للنيني ما في ودات أبو كنان تاريا دقا شركة الله شيني ما في وداتا daga dukkan wanda za a hada shi da shi cikin aiki ba sallah bace kake yi sai ka hada ta kana bauta ma Allah lokaci guda kuma kana son ayaba ka to Allah ya wadatu sai ya barka da yaban mutana shine ma'ana aghna shuraka'i an shirk ni ne mafi wadata abokanan tarayya yayin da aka yi shirka da ni man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'iya ghairi sai ya hada a cikin wannan aikin ni da wani na taraktuhu wa shirkahu sai in bar shi da shirkar shi ni na wadata subhanahu wa ta'ala Allah bai san hada shi da wani cikin bauta bal samma Allah at-tasmiyata bi Abdul Harith shirkan bar ma Allah madaukakin sarki ya ambaci sa, sa sunan Abdul Harith da sunan shirka a ce mu mutum Abdul Harith ko Abdul Rasul ko Abdul Inyas kamar yadda aka samu ci shekaru bayan da ya zagi manzo Allah a Kano sunan shi Abdul Inyas an gane ko ko Abdul Nabi duk abin da ba Allah ba idan aka jingina ma wani Allah shi da sunan bauta Allah ya ambaci wannan abin sunan shirka kama kala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ce falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma lokacin da Allah ya ba su nagartaccen da lafiyayye ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya ma Allah abokanan tarayya fi ma atahuma cikin abin da ya ba su na arzikin da sanya mishi suna da suka yi Abdul Harith me ya kamata su ce mishi Abdullah Abdurrahman ko Abdul Aziz amma sai suka ce Abdul Harith sai Allah ya ce falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma lokacin da Allah ya ba su da nagartacce mai lafiyar gaba mai lafiyar jiki maimakon su gode mishi su sa mishi suna wanda yake da ake akan dangana shi zuwa ga Allah sai suka dangana shi zuwa ga al-harithu sai Allah ya ce sai suka mai abokin tarayya suka kishiyanta Allah da wani kaga wannan aya tana nuna bai halatta ba a danganta wani da sunan da sunan wani da da nufin bauta abdul nabi abdul rasul abdul kaza abdul kaza inde ba sunan Allah bane bai halatta malaka fa innahu akhraj al imam ahmad imam ahmad ya fitar da hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi Allah shi kansu subi min hadith samurata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga hadisin samura lalle manzo Allah tsira da mace Allah sabuta gare shi yace qala yace lamma hamalat hawwa'u lokacin da hawwa'u ta dauki juna biyu wace hawwa'u eh yawa hawwa'u kenan mata annabi adam uwan duka mutane jazakallahu khaira lamma hamalat hawwa lokacin da hawwa'u ta dauki juna biyu wa kana la ya'ishu laha waladun wanda kuma ya kasance dama tana ta ɗaukar juna biyu amma yaron baya rayuwa sai ya mutu da ya taso sai ya mutu da ya taso sai ya mutu tafa biha iblis sai shedan ya zo wurinta wa qala yace da ita la ya'ishu laki waladun hatta tusammihi abdul harith ba za ki samu dan da zai rayu ba ya tashi lafiya lau sai kin mishi suna da abdul harith ki samu shi sunan wa abdul harif fasammatuhu lokacin da ta samu karuwa ta samu da sai ta samu shi sunan abdul harif fa'asha sai kuma wannan yaron ya rayu wa kana zalika min wahyi shaitan wa amrihi wanda hakan wahayi ne na shaitan kuma umarni ne na shaitan fa anzalallahu al-ayat sai Allah ya sabkar da waccan ayar da ta gabata falamma atahuma saliha ja'ala lahu shuraka'u fi ma shuraka'a fi ma atahuma ko falamma ata falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a fi ma atahuma wannan hadisi kaga yana nuna cewa da shi da ayar kenan Allah da ya ba annabi Adam ya ba Hawwa uda shedan ya zo ya rudar da su yace dan nan naku ba zai rayu ba matukar ba ku sa mishi suna Abdul Harith ba sai suka mishi da'a suka mishi biyayya karshe suka sa mishi suna Abdul Harith yaron ya rayu Allah ya nuna musu wannan wahayi ne na shedan sai Allah ce yayin da Allah ya ba su da nagartacce sai suka sanya ma Allah kishiya game da abin da Allah ya ba su malamai suna da tafsiri da dama game da wannan aya wai da wa take nihi tana nihin annabi adam da hawa ko ba ta nihin su ina gane ina fata an gane wasu malamai suka ce ba ta nihin annabi adam da hawa sau da annabi daga cikin annabawan Allah ba zai taɓa yi waye shirka da Allah ba Allah ya tsarkake su masumai ne ba sa aikata mummunan zunubi bale ma har su yi shirka da Allah madaukakin sarki abinda ake nufi ai zurriya annabi Adam da Hawwa lokacin da Allah ya ba su ƴaƴa maimakon su gode ma Allah sai su ma Allah kishiya da abokin tarayya game da ni'imar da ya ba su haka wasu malamai suka ce wannan shine fasar aya shine kuma zancen da yafi kusa da aya da kuma girmama annabi daga cikin annabawan Allah shine annabi Adam alaihi salatu wassalam ina fatan mun gane wannan hadisi malamai suka ce hadisin bai inganta ba yana da illoli da dama kamar da Ibn Kathir ya tabbatar da haka a cikin tafsirinsa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ma rahimahullah yayi bayani mai tsawo game da wannan matsala ya nuna cewa lalle ba a nihin annabi Adam da Hawwa a cikin wannan aya ana nihin zurriyar su ba su ba ina fata mun gane wasu malama kuma suka ce lalle ana nihin annabi adam da hawa amma ba shirka ba ce cikin bauta shirka ce cikin suna kawai ina fata mun gane wanda Allah shine mafi sanin abin da yake shine daidai amma zancen da yafi kusa da daidai kuma zuciya ta hi karɓar shi ba a nihin annabi adam da hawa annabi adam ba zai taɓa yin shirka da Allah maɗaukakin sarki ba kuma hadisin nan yana da illoli wanda ke nuna cewa bai inganta ba da'ifi malaci wa samma hadhihi tasmiya shirkan Allah sai ambaci wannan sunan shirka wa kana iblisu tasamma bil harith wanda iblis shine ya sanya sunan al harith wal qissatu fi durul mansur wa ghairihi wannan qissa ta zo a cikin ad-durul mansur da kuma wani shi daga cikin littattafan malamai magabata faslun malaci fasali qad arafta min hadha kullihi hakikan ka riga ka san daga duk abin da ya gabata anna man i'taqada fi shajarin lalle duk wanda ya kudiri game da bishiya ko itace aw hajarin ko kuma dutse aw qabrin ko kuma kabari aw malakin ko kuma wani mala'ika aw jinniyin ko kuma aljani aw hayyin ko wani rayayye aw mayitin ko wani matacce annahu yanfa cewa yana amfani aw yadur ko yana cutarwa wa annahu yuqarribu ila Allah kuma cewa wannan yana kusantar da kai zuwa ga Allah wa yashfa'u indahu ko ko zai cece ka a gaban Allah fi hajatin min hawa'ijid dunya ko ko zai biya maka wata bukata daga cikin bukatocin duniya bi mujarrad tashaffu'i bihi tashaffu'i bihi kawai idan ka nemi ceton wannan abun aw tawassuli bihi ko ko ka tsanantu da shi ka kama kafa shi ila rabbi ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك فإنه قد أشرك مع الله غيره ما لتشسيف أبن ديزو cikin hadisin da akwai maganganun malamai akan wannan hadisin game da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko abin da ke kama da shi to haƙiƙan ya aikata shirka yayi ma Allah kishiya bi ma'ana duk wanda ya kuduri game da wata bishiya ko dutse ko kabari ko wani mala'ika ko aljani rayayye ko matacci cewa wannan abin zai amfanar ko ya cutar ko cewa wannan abin zai kusantar da kai wurin Allah ko ko zai cece ka da ka kira shi ka nemi ceton shi zai cece ka gaban Allah madaukakin sarki ko ko idan ka kama kafa da shi abin da kai zai amfane ka wurin Allah malaci duk wanda ya kudare hakan ya yi shirka da Allah maɗaukakin sarki ɓangaren tawassuli kuma wanda tawassuli za a yi ɗauka shi ma'ana biyu idan aka ce tawassuli da farko tsanantuwa ko kamun ƙafa tawassuli akwai na shirka ƙarara tsanantuwa da mutumin da baya nan ya mutu ina fata mun gane ka zo gaban kabarin wani ko wani waliyi ko shehu ko mala'ika ko wani daga cikin annabawa mai matsayi mai girma a wurin Allah karka cewa ya wane taimakan nurin Allah ya wane yi mini kaza ya wane wannan shirka ce ko sabani babu game da haka tanda shi kake kira don ya sama maka matsayi ko bukata a wurin Allah ganin ka cewa ya fi ka kusanci wurin Allah maɗaukakin sarki wannan shirka ne kafirci ko da ku annabi ne daga cikin annabawa ka roƙa ya annabi roƙa mana Allah ya min kaza wannan shirka ne to akwai kamun kafa da zaka yi nabin kana mai cewa ya Allah yi min kaza dan daraja annabi kaza dan kusancin annabi a wurinka an gane ko dan girman annabi ya Allah yi mini kaza dan waliyi kaza ko dan haƙin waliyi kaza yana da bambanci da farko na farko waliyin ka roƙa ya roƙa maka Allah nabin Allah ka roƙa amma dan alfarman wani daga cikin mutanen da yake masu girma ne a wurin Allah wannan ba shirka bane ba bid'a ce saboda babu dalilin da ya nuna kai haka kun gane eh na farko menene ne shirka ne saboda me yasa zama shirka roƙonka da kai da wani Allah ka kama kafa da wani irin shirkan mutanen farko ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bautan su ba komai yasa ba ma bautan su ba muna kamun kafa da su ne sun yi kusanci a wurin Allah ya waliyi wani roƙa mana Allah ya mun kaza ya shehu wani sama mini kaza wurin Allah kaga wa ka kira Allah ko shehu shehu ka kira ka kama kafa da shi shi ya maka kaza wurin Allah wannan shirka ne nabi shine wanda yake bid'a ne ba shirka bane ka roki Allah ya Allah yi mini kaza dan alfarma annabi kaza a wurinka dan girman annabi a wurinka dan matsayin waliyi kaza a wurinka dan haƙƙin wani kaza a wurinka wa ka roka eh Allah ka roka sai kai kamun kafa da matsayin wani a wurin Allah wannan menene bid'a baka da dalili ko wani hujjar da zai taimaka maka wurin yin haka shi yasa bid'a ne shine mala yace abin da ya shafi tawassuli sai abin da ya zo daga cikin hadisin da akwai cece ku ce game da wannan hadisin wani hadisi ne hadisin makahu wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ya roƙa mu annabi roƙa mana Allah ya mayar min da mi idanuna me yace ma annabi ka roƙa mana Allah ya mayar min da mi idanuna kaga annabi a wannan lokacin yana nan yana jin shi kuma zai iya roƙa mashi Allah sabanin da yanzu ka je Madina a kabarin manzon Allah bayan ya mutu ya koma gidan aljanna wurin Allah madaukakin sarki ka je ka ce annabi yi min kaza ko roƙan mun Allah kaza kaga akwai bambanci ko babu akwai na farko annabi yana mi yana rai yana jinka yana ganin ka kuma zai iya roƙa maka ubangiji sallallahu alaihi wasallam nabin annabi bayan baya jin ka baya ganin ka bai san me kake ba an gane ko kenan roƙon shi a wannan lokacin shirka ne ina fata an gane roƙon shi a wannan lokacin shirka ne wanga makahon da yazo sai ce ya manzon Allah roƙa mana Allah ya maido mana da gani na sai annabi ya ce kai hakuri zaka samu aljanna in kuma kana so roƙa maka sai ce a roƙa minin dai annabi ce mishi to kashe kai alwala in ka zo ka ce ka kai alwala in ka zo ka gama alwala sannan ka roki Allah kana mai cewa ya Allah ga nassan hadisin ma yawa sai ce idan ka so kai hakuri idan kuma kana so in roƙa maka sai ce a roƙa mini da imin addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai foro shi yayi alwala ya yi raka'a guda biyu ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka bi nabiyyika nabiyyar rahma ina roƙonka da annabinka annabin rahama ya Muhammad ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi ya Muhammad ya kai annabi Muhammad ya manzan Allah atawajjahu bika ina fuskanta ka zuwa ga ubangiji na fi hajati ga wannan buƙatar tawa hadhihi wannan bukatatawa li yaqdiha dan Allah ya biya mini bukatata Allahumma fashfi'u fiya ya Allah ka bashi lafiya game da wannan abin da ya same shi kaga ga abin da yace sai annabi mushi addu'a kuma sai Allah ya karba addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace hadisin nan na farko bai inganta ba nabi ko da ma ya inganta baya nuna cewa Allah yi mini ne dan matsayin annabi da girman shi wai ba annabin bane bai da matsayi ko girma a wurin Allah yana da matsayi a wurin Allah yana da girma a wurin Allah dan gata ne wurin Allah in akwai wani masoyi makusanci a wurin Allah bai yi kaman manzon Allah to amma menene ya hana dalili da hujja da karara da ababu da akwai da an yi shine matsala kawai bambancin ahlus sunna da sauran mutane kenan su kawai ka ba su hujja sai ka kwantar musu da rai ba su dalili daga qur'ani ko hadisi ko aikin sahabbai zance ya kare kawai amma babu babu zancen kai babu zancen aljihu daga aljihun ka hiddo a qur'ani ko hadisi bisa ga fahimtar magabata ina fatan mun gane kuma aikin sahabbai ma yana nuna cewa ba a yin hakan ba a cewa ya Allah yi mini dan girman manzan Allah ko dan darajar manzan Allah ko dan matsayin annabi a wurinka aikin sahabbai na nuna ba a yin hakan saboda me Umar dan Khattab yake cewa da mun kasance muna neman shayarwa Allah ya sabkar da ruwan sama da manzan Allah ta hanyar mu je wurin shi mu ce roki Allah Allah ya sabkar da ruwa da san je sun gaya mishi sai manzan Allah ya roki Allah kuma sai Allah ya sabkar da ruwa to sai annabi ya rasu sai suka ce yanzu Allah sai dai mu zo wurin dan uwan manzon Allah shine Abbas Abbas daga hannunka roki Allah Allah ya mana ruwa shi kuma sai daga hannun shi ya roki Allah Allah sai baka sabkar da ruwa kaga da a ce ana cewa Allah yi mana dan annabi annabi yana da rai ya mutu ya limka Abbas so balayin barkatai ba lissafi ya za a gama manzon Allah da Abbas ana gama su ma to yana raye ko yana mace ya fi abbas falala sai su ci ya Allah yi mana danwa eh dan manzan Allah to annabi da ya rasu ba su ce ya Allah yi mana dan annabi ba sai suka je wurin abbas suka ce roƙan mana Allah ya sauka mana danwa kaga da ana cewa yi mana dan annabi da sai su je wurin kabarin shi a Madina a cikin garin Madina suke su ce ya Allah dan kabarin annabi ko dan annabi mana ruwan sama ko to da basu je ba suka je wurin Abbas suka ce ya roki Allah ya saukar da ruwa ke nuna da ana yi da sun yi mi da sun yi sun yi sanin falalan annabi sun yi sanin girman shi duk wani wanda ya san kima annabi da darar shi da girman shi bai yi kamar sahabban annabi ba akan shi aka karkashe wasu saboda san annabi aka fitar da rayuwa wasu ta ƙari wurin yaƙi za su shiga gaba ba za a halbi annabi ba sai dai su a halbe su su zaman to su ne kariya me yake ce mishi wannan abin na wanga na, na kare abin harbi su zaman to su ne garkuwa a harbe su karta isa ga manzon Allah saboda san shi da kamnar shi da ganin girman shi da ana cewa ya Allah yi mana dan annabi a yi tawassuli da zatin annabi da sahabbai sun riga mu amma da basu yi ba suka je wurin Abbas kamar da Umar ya ce ma Abbas roki Allah ya mana ruwa da mun kasance wurin annabi muke zuwa mu ce annabi roki Allah ya mana ruwa yanzu annabi baya Abbas roki Allah ya mana ruwa kaga da ana cewa dan darajar annabi da ba su bukatar su je wurin Abbas su ce ya Allah yi mana ruwa dan darajar annabin dan darajar annabin tana nan da ran shi ko ba ran shi ina fata an gane da ku yawa na farko hadisi yana da illa na biyu ko da yana da illa baya biyan bukataccen ina fatan mun gane dan abinda hadisin ya kumsa addu'a ce ke roko kuma annabi ya roka mishi yace Allah ya biya mai bukata kuma bukata ta biya malaci wa ataqada ma la yahillu i'tiqaduhu kama ataqadahu al-mushrikuna fil awthan duk wanda ya mai da wannan ababan da muka ambata dutse bishiya shehu wali wane ne annabi daga cikin annabawa an gane ko ya dinga ganin cewa yana cutarwa ko yana amfanarwa ko zai kusantar da shi a wurin Allah an gane ko to wannan ya aikata shirka kuma ya kudirta abinda bai halatta ya kudirce shi ba irin abinda mushrikan farko suka kudirce cikin gumakansu fadlan amman yanzuru bimalihi balle ma dada wanda zai zo yayi bakance da duke shi a wurin kabarin wani wani wani wali ko shehu ko annabi wa waladihi ko dan tsaye bakance da ɗansa limayyitin ga wanda ya riga ya mutu aw hayyin ko wanda yake rayama أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات ko ya zo yana neman wata bukata ga matacce irin abin da ba a neman shi sai wurin Allah maɗaukakin sarki na daga cikin bukatoci min afiyati min afiyati ko min afiyati maridhi ya rika neman lafiyan marasa lahiyar shi wurin matacce ko mai rai ka je wurin wani shehu ka ce shehu dana baya da lafiya ba waraka muke nema ko ka je wurin kabarin annabi ko kabarin wani wali daga cikin wali ka ce lafiya muke bukata ka warkar da dana ka warkar da mahaifina ko abin da ke kama da haka aw qudumi ghaibihi ko ya rika roƙon wani matacce ko rayayi game da yasa wanda ya bata nashi ya zo ko wanda ke nesa daga cikin mutanen shi ya dawo aw nailihi li ayi matlabin min al matalib ko ko rika neman wannan mataccen korayen akan ya samu wani abin daga cikin ababen da yake nema na samu malace fa inna hadha huwa shirku bi aini to lalle wannan shine shirka da kanta alladhi kana yakunu alaihi ubadul asnam asnam wanda ma masu bautar gumaka ma akan ta suke ada malaci wan nazru bil mali lil mayyit wa nahwihi ko ku bakance da dukiya ga matacce ko abin da ke kama da haka wan nahru ala al qabri ko kuma ayyanka akan kabari wat tawassulu bihi da kama kafa da matacce na cikin kabari wa talabul hajati minhu da neman wasu bukatu daga gare shi ko iya ganiya bukatu da kuke ganin nan sun sha bamban akwai bukatar da baka ma neman halitta da ita wannan bukatar bai iya maganinta waraka daga lafiya akwai wanda ya isa ya baka ita babu arziki akwai wanda ya isa ya baka shi in ka ganka da arziki Allah ya kaddari kai arziki in bai kaddara ba duk duniyar nan sadu ba za ka yi arziki in ka ganka da lafiya Allah ya so ya baka lafiya in ko ka kamu da lafiya ba wanda ya iya warkar da kai duk duniyar nan sai Allah shi yasa sai kaga manya-manyan masu mulkin duniya sun kamu da cuta duk duniyar ma masu aikin likitanci ba sai su ba su waraka sai wanda ya sabko da wannan cuta to neman waraka wurin wani waliyi ko shehu bata lokaci shirka ne kai kai tsaye saboda ka nemi abin da ba sa iyawa da ransu ko bayan sun mutu balle madadin sun mutu shi yasa annabi ibrahim yake bayyana ma mutanensu mutanen shi Allah da girman Allah yace allazi huwa yut'imuni wa yasqini Allah nan da yake ciyar da ni kuma shi ke shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfi idan kuma nayi rashin lahiya shi ke warkar da ni ba mai warkarwa sai wa sai Allah dan me zaka je wurin wani wali ko shehu ko kabarin annabi daga cikin annaba ko wani mala'ika ko aljani ka nemi waraka a wurin shi alhalin bai iya warkaswa bai iya warkaswa ba mai warkarwa sai wa sai Allah masu bautar shehu da akwai har yanzu wanda za su je gaban kabarin shehu kana ce matsala ta kaza ce kasuwanci ya ki ci gaba ya ki cinye abubuwa sun lalace rashin lafiya nake fama da aure nake so ya za a yi na kabari wanda ya mace baya jin ka bale biya maka kai yana iya yana da ran shi ma bai iya baka waraka bai iya arzuta ka bale bayan ya mutu ya za a yi maka wannan ayyuka a wannan shirka ce karara irin shirkan mutanen farko da suke kiran wani ko suka kai bukata zuwa ga wani wanda ba ba Allah ba irin bukatar da ba mai biyan ta sai Allah ina fata mun gane da haka kenan akwai bukatun da ba a roƙonsu ga wani Allah sawa'un wannan yana raye ko yana mace akwai bukatun da ka iya roƙonsu a wurin Allah cikin irin ababen da a iya biya maka su ga wanda ka roƙa tunda akwai ababen da Allah ya baka ikon yin su a matsayinka na mutum idan aka roƙe ka ka yi su kana ji kana gani kana nan ka iya yin su ba a yi laifi ba wani taimaka min da kaza tallafa min kama min mashin kina tura min ya tashi duka zai iya ko raka nuri kaza tallafa min da yana jin ka yana ganin ka kuma ya iya wannan ba ce mai shirka amma wane min arziki ba ni lafiya wane na baya nan mun daɗe rabon mu da shi ba mu san duniyar da yake ba dawo min da shi ya iya dawo maka da shi ya iya dawo maka da shi kai wasu waliyan ma da ake kira kuma bayan Allah dan su biya bukata su ma rashin lahiya ta kashe su da suna warkarwa da sun yin rasu mutu sanadiyar rashin lahiya rasu mutuwa shehune da dama wasu shehunan ma france suka mutu suka ƙi garinsa senegal ne garinsa ba akwai likitoci amma bai yarda likitocin senegal ba sai da aka kai shi fari da a mashi magani kuma ƙarshe fari ya mutu saboda rashin lafiya kuma sai ka je wurin kabarin shiga cewar kar da kai kaga akwai nau'i na mi hauka tare da kai ina fata an gani shi ne mala ya ce neman irin waɗannan buƙatun wurinsu huwa bi ainihin ladhi kanat taf'aluhu jahiliya irin waɗannan shine abinda mutanen jahiliya suke aikatawa innama kanu yaf'alunahu lima yusammunahu wathanan suku sun kasance suna yin wannan aiki ne game da abinda suke ce gunki nasu au sanaman wa fa'alahu al-quburiyuna haka masu bota kabira lima yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhada sun yi haka ne game da abin da suke cewa waliyi ko kabari ko mashhadi na farko sun yi ga abin da suke cewa gumki na yanzu sun yi hakan game da abin da suka raka matsayin waliyi ko kabari ko mashhadi aikin su baya da bambanci mala ce wal asma'u la athara laha wala tughayyiru al ma'ani sunaye ba su da wani tasiri kuma ba su canza ma'ana duk wanda ya bauta ma gumki ya roki gumki irin bukatar da ba mai biyan ta sai Allah kuma ana ko da ma ana iya biyan ta tunda gumki ya rika kaga aikin da ya miye shirka yi baya da bambanci da wanda ya zo ya roƙi waliyi kuma bayan Allah cikin irin ababen da ba mai biyan su sai Allah wancan gumki ya roƙa wanga kuma mi ya roƙa wali ya roƙa amma duka aikin sau na iri ne guda ɗaya ne shirka kasancewa wanga waliyi ne wancan gumki ne bai canza ma'ana aikin da ɗaya ne ina fata mun gane kasancewa ka ce ma shirka tawassuli kaza yanzu ta suke a mu ba shirka muka ba mu ce shehu Allah bane kuma ba shi muke roƙa ba tawassuli muke yi kaga sai suka ambaci sunan shirka da mi tawassuli kuma tawassulin ne yana da ma'ana biyu ina fatan mun gane ya iya ɗaukar wata ma'ana wadda misali ya zo yi tawassuli kamun kafa da wani shehu ko wali ta hanyar ya roƙa mashi Allah kaga wannan ya halatta ka je wurin wani wanda kana zantan mutumin mutumin kirki ne an mai shaida da takawa da zuwa da tsoron Allah da cewa na roƙa mana Allah ya biya mana bukata kasa kaga wannan ya halatta ko eh kaga wannan ya halatta amma su wanda suke gaban kabarin shehu ake zawa a ce shehu biya mana kaza shehu kaza nake so shehu roƙa mana Allah ya min kaza sana daidai me bambancin su wanga ya mutu wanga yana raye kuma wanda ke rayan ka roƙe shi koko wanda ya mutum ana roƙon shi da irin ababen da ba mai biyan bukata wannan abubuwan sai Allah koko yana iya biyan su amma yanzu baya nan kaga babu bambanci ina fata an gane shi kuma wanga zuwa yaron shehu waliyi sananne rayayye lafiya salauce roƙa mana Allah ya mun kasa kaga akwai bambanci ko wanga tawassuli sunan shi jaiz ya halatta wancan tawassuli sunan shi nami shirka to sai su ce mu dan wanga abin da kaga muna gaban shehu kabarin shehu tawassuli muke kaga na sunan shi me shirka amma sai suka ambace shi da suna mai kyau ta wani bangara to wannan sunan da suka mishi ba zai tsarkake abin nan daga da wannan dattin ba sunan ba zai canza hakikanin al'amarin ba ina fata kun gane magana eh lokacin da za ta yakin hunain za Allah da sahabban shi an fito a wannan lokacin sahabbai suna da yawan gaske har suka yi alfahari da yawansu suka ce a yau dai in dai dan karamcin adadi ne ba za a yi nasara a kanmu ba sai Allah ya zo ya so ya jarrabe su kafarai suka musu wani irin ciri yadda ka san me yake ci mishi zabarin mutum guda aka sa masu ƙwararrurin iya harbin kibiya wanda da wuya suke kuskure ma abin da suka halaba daga cikin kafarai suka musu dako suka tsare suna zauwa suka musu fita guda kibiyoyi kai ka ce taron fari ne suka taso daga sama ga hayan ajima cikin sahabbai sauran kaɗan duk sun watsi sai manzan Allah da tsararu daga cikinsu Allah su ya jarrabe su to kayan su ta yakin hunain suna kan hanya sai suka ga wata bishiya wanda wannan bishiya mushrikai suna rataya wukakensu akan wannan bishiyar da makamansu sa ransu wannan ratayar da suka yi sun samu albarka cikin bishiyar nan su ci nasara a yaki to akwai sabon shiga musulunci daga cikin sahabban manzo Allah ko da suka ga wannan bishiyar mushrikai sun rataye bishiyar wukaken su da makamman su akanta sai suka ce manzo Allah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwa ya manzo Allah mu ma a sanya mana babbar bishiyar da za mu rataye makamman mu akai irin yadda mushrikai suke da waccan bishiyar da suke rataye makamman su akai manzo Allah sallallahu alaihi ce Allahu akbar saboda mamaki yace qultum wallazi nafsu muhammadin bi yadihi kun fada ina mai rantsuwa da wanda ran annabi muhammad ke hannun shi shine Allah kama qalat banu isra'ila da musa irin maganar da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha samana allah abun bauta kamar yadda mushrikai suke da allah abun bauta sahabbai ta suka yi annabi samana allah me suka ce a mana bishiya mara taimakan mamu sai annabi ya ce magana ku tana daidai da magana banu isra'ila cewa yi mana allah mu ma mu bauta mishi kenan kaga kasancewa bishiya ce suka nema kaga ai bishiya ba ta kamata a sa mana gumki ko to amma bai canza ma'ana aikin can na mushrikai duk guda ne bishiya kuka nema su Allah suka nema kasancewa aiki guda ne baya da bambanci da wanda ya nemi gunki da wanda ya nemi bishiya kun gane magana wai kenan kaga canza sunaye baya canza ma'ana da hakikanin al'amari da suka nemi bishiyan nan sai annabi ce magana ku ta daidai da ta banu isra'ila suka ce annabi musa nema mana gumki mu wa mu bauta mishi kenan kaga aikin ku yayi daidai da nasu kenan bishiyan nan kuna kudirin ta yi amfani ko wani abu ta baku daman nasara wurin yaki haka su ma suna ganin wannan allolin za su amfane su sai Allah manzo Allah ya hada bishiya da botar gunki ya ba su hukunci daya saboda aikin daya ne sunayen ne kawai suka yi mi suka sha bamba to dan bambancin suna baya canza ma'ana abu ina fatan mun gane معلش ضرورة لغوية وعقلية وشرعية بقية تنزى كومي تبنجر اللغة hankali ko shari'a duk guda ne don suna ya canza ma'ana ba ta canzawa sai ba ku misali ce fa inna man shariba al-khamra wa sammaha kaman shariba al-khamra ko wa sammaha ma'an ko fa inna man shariba al-khamra wa sammaha ma'an ma shariba illa khamra so da duk wanda ya sha giya ya ce ruwa ya sha ya sanya ma giya sunan ruwa ba abin da ya sha sai mi sai giya kaga sai mata suna mai mi mai kyau amma kuma bai canza hakikaninta na giya ta koma ruwa giya ce da ya sha har ina fata mun gane wa iqabuhu iqabu sharibil khamr azabar da za a mishi ko hukuncin da za a mishi hukuncin wanda ya sha giya ne ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية ما لتي كي za iya mishi dadin azaba ma da narkon azaba saboda tadilisin da yi kamar ya ambaci abu da wani hakikar da ba nashi ba da kuma ƙarya da yi a cikin suna ina fata mun gane kuma da dama zaka ga yanzu akwai abubuwan da an canza hakikokinsu ga yadda suke azatinsu amma an canza musu suna an musu suna mai kyau don a yaudar al'umma مالك وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوما يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يازو أتكين حديثي cewa wasu mutane za su zo nan gaba wanda za su rika shan giya suna ambatanta da sunan da ba nata ba wa sadaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malaci annabi yayi gaskiya innahu qad ata tawa'ifu min al-fasaqa yashrabuna al-khamra wa yusammunaha nabidha saboda gashi an samu gungun mutanen da fasikai ne suna shan giya suna ce mata tsime kaga idan aka ce tsime ya sha ma a ce me ce giya ce tsime ne kawai muka sha yanzu ma kuma su ce mata sharabun ruh kama abin sha na ruhi in ka ji sunan gwanin kyau amma kuma bai canza hakikanin kasancewar ta mecece ce giya ce haka sunaye da dama yanzu an cancanza su akan hakikanin yadda suke wa awwalu man samma ma fihi ghadabullah wa isyanuhu bil asma'il mahbuba inda samiin iblis la'anahu Allah malati farkon wanda ya ambaci abinda adda kai fushin Allah cike da saban shi da sunaye abun so wurin mutane shine shedan iblis ya fara haka Allah tsine masa albarka shine farkon wanda ya ambaci abu wanda yake saban Allah ne kuma yana jawo fushin Allah da suna mai kyau abin tsoron mutane don ya wudare su fa innahu qala li abil bashar iblis ya ce ma baban mutane gaba ɗaya shine annabi adam alayhi salatu wassalam ya adam ya kai annabi adam kamar yadda Allah ke bamu labari a cikin alqur'ani hal adulluka shin bazan nuna maka ba ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ba zan nuna maka bishiya ta dawwama ba da mulkin da baya ƙariya ko ya tsufa ba kowa ya sani Allah da ya sa annabi Adam da shi da Hawwa a cikin gidan aljanna sai ya ce ga wata bishiya kada ku ci ta haka ne ko Allah ya ba mu labarai ce wannan bishiya kada ku kusance ta kada ku ci ta ana nan ana nan ana nan shedan sai ya zo dan yaudare su sai ce ya annabi adam ba zan nuna maka wata bishiya ba wannan bishiyar sunanta bishiyar dawwama kaga sai sa mata sunan mi dawwama wanda kuma mutum yana son yi ya dawwama a rayuwa kuma bishiya ce ta milkin da baya tsuha kaga sai ya adance ta ya kawata ta da suna mai kyau bayan Allah ya hana a yi amfani da wannan bishiya to yau duk wanda ya ma wani abu suna daga cikin ababen da Allah ya haramta suna mai kyau to shedan shine shehu shi a cikin wannan babu tunda shedan ya fara an gane ko fasamma shajarata allati naha Allah ta'ala adama an qurbaniha shajaratal khuld wannan bishiyar da Allah ya hana annabi Adam cewa ya kusance ta sai shedan ya sanya mata sunan bishiyar dawwama jazban li tad'ihi ilaiha dan ya fizganci dan ya fizgi dabi'a annabi adam zuwa wannan bishiya wa hazzan li nashatihi ila qurbaniha kuma dan ya zabarantar da karkashin annabi adam zuwa ga kusantar wannan bishiya kenan dai ya kwadaitar da shi ya zabarar da shi wurin cin wannan bishiyar da Allah ya hane shi wa tadlisan alaihi bil ismi alladhi ihtara'ahu laha da kuma kokarin sanya duhu da wani ɓuya a cikin sunan da shi shaidan ya kirkira a wannan bishiya ya sanya mata shajaratul khuld kama yusammi ikhwanuhu almuqalliduna lahu alhashisha bi luqmatir raha yace kamar yadda yau akwai ƴan uwan shaidan masu koyi da shi da sukan ce makwaya loma hutu dan abinci na hutu akwai masu ce madagar ga cikin larabawa loma ta hutawa suke cewa kenan da ka sha ta ka bugu sai ka huta ka manta da duk wata matsala ka iya zuwa kwashi bashin mutane ka ciwo rikici ka yi ababen da ka ga dama kana zuwa da an baka kaɗan ka sirɓa sai ka ga kawai yanzu wani miliki ne sabo kake bi ma'ana ma mutanen ga duk kai ne suke mai hidima tare da cewa rikici na kanka to sai suke ce mata loma ta hutawa wanda kuma kaga bil aks ne loma ce ta me ta azaba da tashi hankali ta azaba da tashin hankali tun daga gani ya sha kwaya ya bugu ya rika gwanin gwalala a matsayin fisil ya rika shiga yana limba yana nitsa yana fudwa ce shi wallahi ba gwalala yake gani ba fisil yake gani cikin babban otal haka ta juya mishi ta nuna mishi kaga yana shiga yana takurin ya hanci yana bulbul yana haka yana jin daji saboda hankali ya kau wanda za ka iya mayyazi game da abin da ke iya cutar da kai da wanda ba iya cutar da kai babu shi to ya za kai kai abin kirki kyan to canza musu wannan canza mu abin da Allah ya haramta wani sunan da zai ja hankalin mutane zuwa ga abu kama wannan abin haramun ne laifi ne mai muni ce kama yusammi az-zalamatu ma yaqbidunahu min amwali ibadillahi zulman wa udwanan adaban kamar yau zaka samu azzalimai suna ambatan abin da suke karban hannun mutane a matsayin zalimci da yaudara da sunan ladabtarwa ko adab adaban sai ce kaman tara ce ko abin da ke kama da cikin abin da ba su da haƙƙin su haka zalimci ne yaudara ce cuta ce amma da sunan mi tara ko abin da ke kama da haka ko ladabtarwa fa yaquluna adabul qatl sai su ce wannan ladabtarwa ce ko tara ce ta kisa yaushe mutum ya kisa a ce wata tara take da kai wanda ya kisa wanda ya kisa in ma ya biya diya ta yi kisa idan ma'abutan jini suka yahi masa ko kuma a kashe shi a madadin wanda ya kashe wannan shine shara Allah shine adalci babu wani adalci sama wannan duk abin da za a yi yadda aka ade shi aka mai kyawu wallahi sunan shi zalunci matukar ba a yi abin da Allah ya tsara ba amma sai ya ce a biya kuɗin diya ko ba ka ke cewa ba in ko kashe shi yana da ya bige mutum yin mutum asara yana sai a ce kawai yanzu asirans an gama ka miya asirans wannan da yaudara ce yaushe za ka mutum ɓanna da ganganci ka mika asirans asirans ta nuna yaudara ce wallahi za su karba amsa wurin allah madaukakin sarki asirans asali an gina ta ne don yaudar mutane kawai a cuci mutane in ka bige mutum farkon abin da za a fara tambaye ka kana da mi asirans asirans ta yi kama da jinin mutum da rayuwar shi sai ya ce tara in baka da assurance kudin tara wannan kudin zalunci ne yaudara ce a'inci ina fata mun gani ko kuma a ce adabu sariqa tara ta sata kaje ka sace kayan mutane sai a kai ka kara ana kai ka kara sai a ce an ci tararka ku ku kama kayan ku ku tahi tunda kayan ku basu bata ba amma kai zaka kawo mi kudin tara wanda hukumcin barawo ba haka bai ke ko ya san mai hukumcin barawo idan ya tattari sharaɗin da ya kamata a zartar mai da hukumci a cire masa hannu ko ba haka ba to amma sai a kama kudin tara a ajis wannan kudin zalunci yadda aka adis aka musu suna mai kyau bai hudda su daga sunan haramu ko kuma adabu tuhuma tara ta tuhuma da kai ko abin da ke kama da haka wata harifis wata bi tahrifis min zulmi ila ism ila ila ism al adab da harrafa sunan zalunci da sunan tara ko abin da ke kama da ko kudin ladabtarwa wanda kaga yau ga sunan barkatai cin hanci yanzu gyara ake ce mishi a gyara kenan a yi mi a cin hanci wanda kuma wanga ya za ruwan dare a yanzu ka yanzu ya kai haƙƙin kafa ba ka iya samun shi ba bisa ga lokaci sai ka yi mi sai ka ba da cin hanci kuma wannan auren su ba cin hanci bane menene gyara ne wanda kaga samun shi sunan gyara bai cire shi daga hakikanin shi nami cin hanci da kasancewar shi rishuwa ce haram ina fatan mun gane yanzu ko ya zar ruwan dare ko ina kaje in dai kana son ma a baka haƙƙinka lafiya lau kuma kana da cancanta Allah sai ka bada cin hanci bale in ka shiga neman takarda ka shiga uku in dai takarda ce kake nema to ko ya zamanto kana da wani makusanci in ba haka ba ka sai hidda ka in ba haka ba kana ganin takarrarka kullun tana sama kullun tana sama duk da ka bada wani abu sai a jiya ta daga sama sai a sa ta ƙasa gobe kana zuwa sai a baka sakamakon wasu malamai na ganin cewa idan ya zamanto baka da wata mafita ga haƙƙinka za a zalunce ka a cuce ka ko ku za ka shiga cikin wani yanayi ka cutu a rayuwa ta yadda ba wata hanyar da za ka fito da haƙƙinka sai wannan kai baka da laifi shi da ya karɓa shi ke da laifi tanda ana biyan shi akan aikin da aka sa shi haƙƙinka ne yana iya ya ɓata maka takardunka kuma kana cikin wani fatauci kan jirgi ko abin da ke kama da haka ya rusa ma tahiya da lamarra kaga dole za ta sa kai mi ka ba shi don ka kare haƙƙinka amma kaga cin hanci ne bai halatta ba amma a wannan lokacin shi ke da laifi ba kai da kai wannan aikin ina fatan mun gane amma in ba haka ba bai halatta ba kenan canza masu ababe sunaye da ba su sunaye na daban domin jawo hankalin mutane zuwa ga abuka su ba karamin laifi ba ne ba malace kama yi harifu na wufi ba'adin makabudat ilanisimin nafa'a kama yadda suke canza sunayen wasu al'amurra ta hanyar karɓar wasu kuɗaɗe da suke da sunan amfani wafi ba'adha ilasimin siyaka a cikin wasu sunayen za su rikace mata a siyaka wannan yana kawo abubuwan da ke faruwa ne kasashen su laraba wanda mu ma muna da ire-iren su anan inda muke rayuwa wa fi ba'dha adabul makayil wal mawazin a cikin wasu su a ce tara ce ko kuma ladabi ne na ababan awu ko kuma ababan awu awu ta fuska aunawa ko kuma yauni wa kullu dhalika wa kullu dhalika ismun inda wa kullu dhalika ismun inda Allah zulmun wa udwan duk wannan sunayen da aka sa auren Allah zalimci ne da wuce iyaka kama kama yu'arrifuhu man sham kama ya'rifuhu man shamma raihatal kitabi was sunna wa kullu dhalika ma'khudhun an iblis haythu samma shajarata al manhiya anha shajarata al khuld malaci kowa duk wanda ya shinshini kamshin qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa wannan sunayen yaudara ne wanda kuma dukkan an ɗauko wannan ababen ne daga iblis wanda shine farko wanda ya sanya ma wannan bishiyar da sunan shajaratul khult alhalin Allah ya hana ayi amfani da ita na ganin zamu dakatawa abinda muka faɗa dai Allah sami tarayyar lada kuskure ko abinda yake kama da ka Allah ya gafarta mana gaba da assalamu alaikum warahmatullahi